وصلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنستوا رحمكم الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المردة ko kuma anaku kamar yadda ce kitabul dibbi ko to kitabul dibbi ko kuma kitabul marda littafin da yake magana akan wato marasa lafiya babu ma ja'a fi kafaratul maradi babu abin da ya zo a cikin kafara ta rashin lafiya wa ƙaunar ta'ala da faɗin allah ta'ala da yake cewa manya amal su'an duk wanda ya aikata mummunan wani abu mummuna to yi juza bihi za a saka masa da irin wannan abin da ya yi حدثنا أبو اليماني الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wato urut bin zubair ya karɓo cewa na na aisha Allah ya da ita matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ta ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mun musibatin babu wata musiba tusibul muslima da za ta samu musulmi illa kaffara Allah biha anhu sai dai Allah ya kankare masa wato wani laifi nasa wato da wannan wato abin da ya same shi ya ce hattar shokata har dai ko da kaya ce yushakuha wato zai wato za ta wato za ta tsire shi ko da kaya ce za ta soke shi to wannan ma sai ya kankare masa wani abu na laifinsa
يصيب المسلم مثل سب ولا وسب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة شاكها إلا كفر الله بها من خطاياهم
حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن خلخلة عن أدعي بن يسار عن أبي سعيد الخدري أدعي بن يسار يا كبر أبي سعيد الخدري shi kuma abi sa'idin khudri ya karbo an abi hurairata daga abi huraira Allah ya dada su baki daya annabi shi kuma annabi abu hurairata ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibul muslima ba wani abin da zai samu musulmi min nasabin na daga wata wahala a ce wata wahala ta samu musulmi wala wasabin wala wata jinya wala hammin wala wani wato abin da yake abin ƙi wala haznin wala wato wani baƙin ciki wala azan wala wata cuta wala gamin wala ɓacin rai hatta shaukata har dai wato ƙaya yushakuha da za ta soke shi illa kafar Allahu biha min hadayahu sai Allah ya kankare daga wato laifuffukansa da wannan abin da ya same shi in ma jinya mutum yake to wannan jinya za ta zama masa kafara ta wasu laifuffukansa idan ma wani bakin ciki ne ya dame shi to wannan bakin cikin zai sa dalilin a kan kare masa wato wani wato wani laifin yawanci su a mu yawanci bakin ciki bakin ciki muke cewa amma su kaga da hammu da huzunu da gammu dukkan su bakin ciki ne amma da akwai dan bambanci wato wani abu ya fi wani wato an ce gammu wato ya fi ƙarfi wato baƙin cikin wato baƙin ciki ne wato mai ƙarfi ya samu mutum eh to حدثنا محمد حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن كعب يا كربو دغ بابنسا بابنسا kuma ya karbo annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam قال annabi sallallahu alaihi wasallam yace masalul mumini misalin dai mumini kalhamati mina zali kamar wato kai ka ce ne wato reshe ne wato na shuka eh tufi uharrihu iska tana karkata shi eh yana danyen nan nasu duk inda iska ta zo ta doke shi ke sai ya karkata eh tufi uharrihu maratan wata marra sai wato iska ta karkatar da shi wata adilu ha maratan wata marra kuma sai ta tsaye da shi in ba iska karfa to shi ke sai ga ya tsaya sosai ya ce to wa masalin munafiki wato misalin shi kuma munafiki wato kal urzaci ko kuma kal arzaci kamar arza wato wata itaciya ce da larabci ana ce da sunobar to ni da hausa ban san irin da ba sunobar ake ce mata ba sani ba munan ko muna da ita ko ba mu da ita la ta zalu ba ta gushewa hatta ya kunan ji'abuha har sai dai tumɓike ta ya yi marratan marra marratan wahidatan marra ɗaya wa ƙara zakariya wa mara zakariya ya ce haddasa ni sa'adun sa'adun ya zantar da ni haddasa na ibnu ka'abin shi kuma ce ibnu ka'abin ya zantar da su an abi daga babansa ka'abu an nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan dai hadisin حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فلاح قال حدثني ابي عن هلال عن هلال بن علي من بني عامر بن رعي عن عطاء بن يسار هلال بن ربيع يا كربو daga عطاء dan يسار shi kuma عطاء dan يسار ya karbo annabi hurairah daga abi hurairah radiyallahu anhu Allah ya shi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul mu'mini misalul mu'mini kamar salil khamati kamar wato wannan hama kamar wato wannan reshen ne wato mina zari na shuka min haisu a ta ta harihu ta duk inda iska ta zo masa kafa ataha sai ta juye shi fa idan a ta dalat wato idan kuma ita da ta daidaita ta kafa'o bil bala'i wato shikenan sai ta juye bil bala'i da kuma musiba wal fajiru shi kuma fajiri kal azrati kamar wannan itacen ne na sanobar samma a wanda yake mai tsauri ne yana da tsauri mu'tadilatan madadaciya hai su ma ya kasi muhallahu wato ta inda da Allah tabaraka wa ta'ala wato kasama ha wato ya karya ta to shi kenan sai ya karya ta insha idan sha idan Allah ya so حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعسعة أنه قال سمعت سعيد بن يسار سمعت سعيد بن يسار أبا الخبابي شيني الكنية شي سعيد بن يسار نجنا yace na ji sa'id ibn yasar wanda ake masa alkunya da abul hubab ya kule yana cewa samitu abu hurairah ni kuma na ji abu hurairah ko kuma na ji aba huraira ya kure na cewa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridullahu bihi khairan wanda duk Allah yake nufin alheri da shi yusuf minhu sai ya datar da gare shi باب شدة المرض باب من تسنن رشي اللافية حدثنا قبيسة حدثنا سفيان الأعمش ها تعويل حدثني بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عن عائشة مسروق يا كربو دغنا عن عائشة رضي الله عنها الله يرضى عنها قالت تشي ما رأيت أحدا ni dai ban ga ɗaya ba a shadda alaihi alwaju wanda cuta take tsanani gare shi mai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba wanda ya kai manzo Allah rashin lafiya in manzo Allah yana rashin lafiya to ba wanda rashin lafiyarsa take tsanani kamar yadda ta manzo Allah take masa tsanani Mm.
حدثنا عمر بن يوسف حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الهارث بن سويد عن عبد الله بن الله عنه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يؤه وعفا شديدا وقلت انك لتؤه وعفا شديدا قلت ان ذاك من بان لك اجرين قال اجل ما من مسلم يثبه اذى الا حاك الله عنه خلاياه كما تفاق ورق الشجر
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمشي عن إبراهيم التميمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أتيت النبي عبد الله رضي الله عنه الله يرضى shi ce na zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi yana cikin jiyansa wa huwa yu uku yu aku shi wato ana yi masa wato jinya sosai eh, wa akan jinya shadida mai tsanani wa qultu sai na ce innaka latu aku kai dai wallahi hakika wato kana ana yi maka za- ciwo zazzafa wato jinyarka tana da zafi ya rasulullahi wa akan wato ciwo shididin mai tsanani qultu sai na ce inna zaka qultu sai na ce inna zaka sai na cewa wannan wancananka wato shi wannan tsananin ciwon naka ya rasulullahi bi anna laka ajrayn saboda kana lada kana da lada biyu aka ninka maka ƙara sai manzo Allah ya ce ajal eh haka ne yace ai ma min muslimin babu wani musulmi yusibu azan da wata cuta za ta same shi illa hatta anhu hadayahu sai wannan cutar ta ta yi face-face da ma'ana ta daidaita wato kurakuransa ma'ana ta watsa kurakuransa kamata kamata hatu waraqu shajari kamar yadda wato wato ganyen itaciya yake tarwatsewa to cuta haka take tarwatsewa to laifin mara lafiya
وهم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول يتلاء الله أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤخ فقلت يا رسول الله إنك تؤخ عبدا شديدا قال أجل إني أؤخ كما يؤخ الغلام منكم قلت ذلك أن لك أجلين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يثيبه أبا شوكة فما فوقها إلا تفرقه بها سيئاته كما تفرق الشجرة ورقها
babu a shudun nasu bala'an babu mafi tsananin mutane bala'an al'ambiya su ne annabawa annabawa sun fi kowa shan bala'i sun mal'amsalu fal'amsalu ko kuma sun mal'awwalu fal'awwalu zai wato sabanin wato ruwa yayin eh su- ma'ana daga su sai wa'anda suke bin su sai kuma wanda suke bin wanda suke bin su gwargwadon dai wato matsayinka gwargwadon wato abin da kake sha na bala'i Mhm. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمشي عن إبراهيم التيمية عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال عبد الله يتي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناشي كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يؤكو شي واتو أنا مسا رشي اللافية فقلت سنشي يا رسول الله يا مزالة إنك تؤكو kai dai an zubo maka rashin lafiya wato an zubo maka zazzabi wa akan wato cuta shadida mai tsanani ƙara sai ce a cal haka ne in ni u aku kama yu aku rajulani ni ina yin jinya kamar yadda mutane biyu suke yi ma'ana cutar mutum biyu ita ake haɗawa sai a ɗora mu eh ƙultu sai na ce zalika an na laka ajirani wannan ko yana faruwa ne saboda kai za a ninka maka ladan a baka lada biyu ƙala sai manzo Allah ya ce ajal eh haka ne zalika wancananka ka zalika eh kama haka yake dai mamin musulmi ya ce babu wani musulmi yusibu azan da wata cuta za ta same shi e shaukatun ƙaya ce fa ma fauka hako sama da ƙaya illa kafara Allahu biha sayyi'atihi sai Allah ya kankare zunubansa zunubansa biha da wannan sukan kama tu hadu shajaratu wa raquha kamar yadda wato itaciya take tarwatsa wato ganyenta
وهم يؤتيان بالمريض حدثنا أبشر بن سعيد حدثنا أبو وارد عن مسلم عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال
babu wujubu iyadatul maridi babu wajabcin gaida mara lafiya eh, amma min wujubi sunani ko eh, wujubi sunani ne eh, ba- ba wai wujubi na farilla ba eh, wujubi sunani حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو أوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال أبي موسى الأشعري يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يشي أطعم الجائع كشي كشي da mayunwaci wanda yake jin yunwa ku bashi abinci ya ci wa udul marida ku gaida mara lafiya wa kukul aniya ku wabo ku wabo ribatacci ma'ana ku sa wato ku fanso shi eh, ku fanso shi ya samu wato yanci Mhm.
حدثنا عمرو بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني الأسد بن سليم قال سمعت معاوية بن سعيد مقرن عن البراء بن آدم رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرك ونهانا عن سبع ونهانا عن سابق والزهد ولبس الهدي ولبس الهدي والإيمان والقشط وعن الكسي والمي والميسرة وأمرنا أن نتبع الجنائز عند المريضة ونمشي السلامة مهم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال أشعث بن سليم يتي سمعت معاوية بن سويد بن مقرن ناجي ناجي معاوية بن سويد بن مقرن يا كربو شي كما أن البراء بن عازب دك براء بن عازب رضي الله عنهما الله يرضى su قال براء يتي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da abubuwa guda bakwai wani hana an sab'in kuma ya hane mu ga abu guda bakwai nahana manzo Allah ya hane mu an khatimin zahabi ga zoben zinari kan mu sa shi in dai zobe da zinari aka yi shi to kan mu sa kaga wannan ya tare har ma agogo da ake cewa na- da zinari ake yin sa kenan to ba a sa zobe ba ma balle agogo kaga duk ba za a sa ba wa lubsul hariri manzo Allah ya hana mu daura alhariri riga an dai da alhariri aka yi ta ba za mu sa ba wa dibaji shi ma alhariri wanda yake mai mara kauri kenan wal istabraqi da istabraq shi ma shi kuma mai kaurin wato alharirin eh kuma wa anil qisiyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya- ya amfane mu ya wato ya hane mu wato da amfani da kisiyu mun yi bayanin da kwanakin baya wato isiyu wato abu ne ake yin sa na doki ana dangana shi zuwa isiyu wato gari ne isiyu wato shi isiyu din gari ne wato sunansa kamar yadda ya faɗa ce sunansa ƙassu ko Eh, ƙas- ƙassu ne eh, bi fathil ƙafi wasinin muhimmalatun ko Eh, to shi in aka yi shi ana yin sa ana yi masa ado ne da wato yanki na alhariri a kewaye shi da shi to maza Allah ya ce kai a yi amfani da shi wal maisara da kuma maisara to maisara shi ma wato abu ne wato wato mata ne suke yi wa mazajensu shi ma a ɗora shi akan siddi to shi ma ana sa alhariri a ciki to maza Allah ya ce kar mu yadda mu yi amfani da wayannan wa amarana manzo Allah kuma ya umarce mu kamar yadda ya hane mu da wayannan to ya umarce mu kuma da yin wasu abubuwa na farko an natba al janaiza mu raka janaiza idan an mutuwa mu raka janaiza wani udal marida kuma ya umarce mu je mu gaida mara lafiya wani bishiyar salama kuma mu daidaita sallama tsakaninmu mu rika sallama wa juna
باب ديانة الوضوء عليه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت مرضا فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يؤذني وابو بكر وهما ماشيان فوجداني اغمي علي فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم فصب وضوءه علي فاخذت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله كيف أصنع بمالي كيف أغني بمالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية في ميراثي
babu iyadatul mugma alaihi babu wato kai wato zuwa a duba wanda wato aka yi suma a kansa wato aka sumar da shi حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن المنكدري سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ibn al-munkadir ya ce ya ji jabiru dan abdullahi allah ya da su yana cewa maridtu na yi rashin lafiya mar da rashin lafiya mai tsanani ya ce fa a tani nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mun ya udini ya zo yana ga ya zo gaida ni a halin wannan rashin lafiya wa abubakar kuma sun zo tare da sayyidina abubakar wahuma sun zo mashiya ne suna tafiya a ƙasa suka tako suka zo wa waje da ni ugumi a alayya sai suka same ni an yi hanguri gare ni mana an sumar da ni wato na fita cikin ina rashin lafiya ban san wanda ba yake kaina ba wata wadda annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala to shikenan sun musabba wudu'ahu sannan sai ya zuba ruwan alwalan nasa alayya a kaina bayan ya alwala sauran ruwa wato wudu'u ita ce alwalar wudu'u kuma da fataha shine ruwan da aka yi alwala eh shine bambancin su wudu'u alwala wudu'u ruwan da aka yi alwala shi ne sun masabba wudu'ahu sannan sai maza Allah ya zuba ruwan da ya alwala wato ya zuba shi a kaina fa a faƙutu ishi da ya zuba wannan ruwan sai na farka fa izan nabi sallallahu alaihi wasallam sai dan na farka sai ga ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai na ce ya rasulullah ya manzo Allah eh kaifa asna'u fi mali eh me zan aikata a cikin dukiyata kaifa aqdi eh ko kuma cewa kaifa aqdi me zan hukunta fi mali a cikin dukiyata yana da dukiya ne to da ya shiga wannan yanayi to shi ya sai yake kuma tambaya ko zai rasuwa zai yi yake tambaya manzo Allah ya zai da wannan dukiyar falam yujibni sai ya ce manzo Allah da na gaya masa haka bai bani ansa ba bai lam jini bi shay'in manzo Allah bai ansa min da komai ba bai ce ga yadda za a yi ba hatta nazalat ayatul miras har ayar gado ta sauka tun daga yusikum Allahu bi auladikum har zuwa ƙarshe babu fadlul man yusra'u min rihi babu wato fallar wanda ake kayar da shi min rihi daga wato iska eh haddasa wato irin irin masu wato kamar masu farfadiyan nan ai kawai sai dai kaga wato iska ta zo ta ta ta ta ta kada su eh sai haddasa musaddadu haddasa yahya an imran an imrana shine imrana din alkunyarsa abubakarin ita ce alkunyarsa ƙara shi imran ya ce haddasa ne a ɗawa ibn abi rabahin a ɗawa ɗan abi rabahin ya zantar da ni ƙara ya ce ƙara ibn abbas abdullahi ɗan abbas ya ce da ni ala urika imra'atan min ahli jannati bana nuna maka mace ba wacce tana daga cikin yan aljanna eh qultu sai na ce da shi bala eh wato shi a ɗawu kenan sai ce da abdullahi dan abbas bala ka nuna min ita mana ƙala sai shi ibn abbas ya ce hazihil mar'atu as-sauda'u wannan matar baka ga ta can ita ce ya aljanna ya aljanna ce to abin da yasa ku ta zama ya aljanna yake cewa to atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ta zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce da annabi inni usra'u ni dai ya rasulullahi wato ana kayar da ni ma'ana tana shiga irin wato fafata tana kada ita ba ta sanin inda take wa inni atakashafu idan kuma wato ciwon ya zo ya kada ita sai ya zama har suturan ta ma ta yayi har ta yi tsirara sai ta ce da maza Allah fad'ullah li kai mun addu'a kai addu'a ka roki Allah gare ni ya yaye mun wannan abu qala sai manzo Allah ya ce da ita in shi ita in kin so sabarci ke haƙuri wa lakil jannatu aljanna ta tabbata gare ki wa in shi ita in kuma kin so da autullah zan roƙi Allah an yi afiye ki ya baki lafiya faƙalar sai ta ce a asbiru a zan yi haƙuri don in samu aljanna to da aka gama wannan sai ta ce faƙalar sai ta ce in ni a takashafu to bayan wato in ya- a ciwon ya kada ni to kuma ina yayewa jikina ina yayewa har tsirai shi na ya bayyana ce fad'ullah li ka roƙa min Allah Allah a takashafu in daina wato wato in daina yayewa ma'ana abin ya yayewa ta tufata ta daina yayewa fada alaha sai mun zala yi mata addu'a Mhm. لا تقول. Ali, ka ba min tishu a goma nan. Yawa, ligen. حدثنا محمد أخبرنا مخلد عن ابن جريج أخبرني أداء أنه رأى أم ز- أم- أم زفارة إيه، ابن جريج يأتي أداء يا باش لاباري cewa shi adawu ya ga ummu zufara wato wata mata ce tilka imra'atun dawilatun ita ummu zu- ummu zufara mata ce doguwa sauda'a baka yace to na ganta ala sitril ka'abati a wajen gidan wato a gindin riga ka'aba ma'ana tunda an ce ya aljanna to shi ya ganta eh tana cikin ya aljanna babu fadl man zahaba basaruhu babin darajar mutumin da wato ganinsa ya tafi eh, ya daina gani حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن امر مولى المطلبي ابن الهادي wato ya karbo daga amru maular mutsalibi shi kuma an anas ya karbo daga anas bin malik dan malik radiyallahu anhu Allah ya shi kala anas ya ce سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ناجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا cewa inna Allah qala haqiqa Allah ya ce izabtalaitu abdi bi habibatayhi idan na jarrabi bawana da masoyansa guda biyu ba na idanuwansa biyu fa sabara yayi hakuri to awwadutuhu minhum aljannata zan musanya masa su da aljanna in ya hakura zan bashi aljanna maimakon wannan ido biyu yuridu yana nufin ainihi idanuwansa guda biyu su ne habiba ta yi din ta ba hu a sha'asu bin jabirin asadu dan jabirin ya muta ba a hadisin wa abu zilal bin hilal da abu zilal da dan hilal shi kuma ya karbo an anasin daga anas shi kuma anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan layin kenan
ويا بلال كيف تجدك قالت وكان ابو بكر اذا اخذته ما يقول كل امرئ مصبر باهله والمرأة لا من شراك نعله وكان بلال اذا اقلعت عنه يقول الا ليت شيري هل اتيتن ليله في واد شواه لي كثير وجليل وهل اتتني يوم المياه وجنه وهل تجدون لي شام وسبيل قالت عائشه فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته فقال اللهم احببت الى المدينه وحبنا مكه او اشد اللهم اختها وبارك لنا في فتها ومالها وانظرهم معها واجعلها في جهودنا
babu iyadatun nisa'ir rijala babin wato mata su je wato duba marasa lafiya maza wa adat ummu dardai ummu dardai ta je ta gaida rajulan wani mutum min ahalil masjidi daga wato ahalin masallaci masu hidima a cikin masallaci min al ansari wato daga cikin wato ansari yake shi mutumin mutanen madina حدثنا قتيبة an malikin an hisham bin urwata an abihi an aishata Eh, wato hisham ya hisham bin urwata ya karbo daga babansa shi kuma babansa ya karɓo daga nana aisha allah ya dade ita anna haƙalat nana aisha ta ce lamma kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madinata yayin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo madina wuƙika abubakarin sai aka jinyatar da abubakar ma'ana sai rashin lafiya ta kama shi wato wato jante wa bilalun da bilal radiyallahu anhu ma allah ya dade su qalat nana aisha ta ce fada haltu alaihima sai na tafi na je na shiga wajensu don duba shi ƙultu sai na ce ya abati ya babana kai fita juduka yaya kake jin jikin naka sai kuma ta ce da bilal ya bilal kai fita juduka kai kuma ya jikinka kai ma ala sai ta ce wa kana abubakar na samu abubakar ya kasance idan aka zato humma idan wato rashin lafiyar zazzabin ya ɗumar da shi to ya ƙule yana cewa كل امرئ مسبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله yana waƙan wannan baitin yana cewa dukkan kowane mutum zai wayi gari a cikin iyalinsa eh amma bai sani ba mutuwa ta fi kusa da shi daga hancin takalminsa eh mutuwa ta fi kusa da shi adna min shiraki na ali eh mutuwa ta wato hancin takalmi shine wanda ake sa a nan din a wannan a wannan tsakanin babban dan yatsa wakana bilal bilal su kuma ya zamo iza akala a anhu idan wato ya samu sauƙi wato ta sake shi ya ƙoli yana cewa alalaita shi'iri hal abitan na lailatan biwadin wahauli izhirun waje lilu wahal adiran wahal aridan yawman miyaha mijinnatin wahal tabdu walli shamutun watsa fili ya ce alalaita shi'iri wani alaita shiri wato kalma ce da laraba suke yin abu ya ta su har abi na kwana a wannan dare biwadin awadi wa hauli a gefe na izhirun wato tsaure wa jalilu da jalilu shi ma wato itace ne wato shi ma wato nau'i ne na na wato ciyawa da take fitowa har adadam wato nan wato wato yana nufin wato zai samu sauƙi ko ku za a kai shi za a kai shi kuma tafiya ta yi domin yawanci tsaure da sauransu ai da a makabarta ake samun su za a gansu kusa da kabarurruka ya ce to ko za a je zai je ya kusance su wannan wannan itatuwan ya ce wahal aridan yawman miya hamijin nufin shin yanzu ko allah zai sa na samu sauƙi in samu wata rana in je wurin wato ruwan nan namijin natu eh mijin natu wata kasuwa ce a jahiliya ake yin ta laraba suke cin ta duk shekara so ɗaya so ɗaya ake zuwa a cita sai a ƙarasa kuma a yi aikin hajji wahal tabdu walli shamatu shin yanzu da shamatu da ɗabilu wato duwatsu ne su kuma guda biyu shin wato sun bayyana gare ma'ana zan kuma ganin su ko ko lokaci yayi ba zan kuma ganin su ba eh qalat aisha tunana aisha ta ce fajitu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na zo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu sai na bashi labari fa qala sai ce Allahumma ya ubangiji habib ilayna almadinati ka so ilayna almadinata ka so yadda madina zuwa gare mu ka hubbina makka ta kamar yadda muke son maka au ashadda ko kuma ma mu fi son madina daga maka eh Allahumma wasahiha Allah ka inganta ta ka sa lafiya a cikinta wa barik lana Allah ka mana albarka fi muddiha a cikin mudinta wa sa'iha da kwanan awanta wanqul hummaha Allah ka ɗauke zazzabinta faj'al ha ka sanya ta bil juhbata a can juhuba ai alhadiri wato gashin wata tsutsa ne wata tsutsa gashin tsutsa ne wata tsutsa ce take gashi to da shi ake ɗauka ake saƙa alhariri idan ka je ƙasashen laraba su saudiya irin su yaman duk akwai shi irin su misar ma akwai amma ainihinsa tsutsa ce take yin gashi a jikin tsutsa ake yanka gashi ko muna ai wasu wasu tsutsotsin kagan su zai alama gashi a jikinsu amma fa ka ji kudinsa da tsada tsada ce da shi sosai ba ba ba arha ce da shi ba bai halatta ba eh mata ne mata ne ya halatta mata su sa amma haramu ne namiji ya sa alhariri eh ai mun karanta ko a karatun jiya ne haramu ne namiji ya sa alhariri amma mata su halal ne su sa eh. to shi wannan amma dai an san tsaure ko eh tsaure tsaure a'a azara daban tsaure daban izhir al-izhir ishe ne ai na tsaure eh eh kamar fulasko to tun da ka ga mu nan da yan birni ne eh mutane da suke kauye su ne eh ciyawa ce shi ma ciyawa ce amma yana da ɗan tsayi yana da tsayi na'am to baya konewa eh. to fata salatu fati Allah rahim ayyana Allah zai سبحان الله الحمد لله رب العالمين آمين